وتيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد ومسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci namu mai tarin albarka masallacin iya usuna da ke wannan unguwa ta fantami a nan fadar jihar gobe barkanmu da kasancewa domin ci gaba da darasi cikin alkur'ani mai girma wanda muke bibiyarsa a wannan masallaci a daidai wannan lokaci kuma cikin darare masu albarka na wannan wata na ramadan a yau muna yinin lahadi wanda ya daidai da 25 ga watan ramadan yau hijira da shekara 1444 idan masu bibiya ba su manta ba muna cikin sura mai lamba ta 11 ita ce suratul hudin alaihi salam a jiya karatu ya tsaye da mu ƙarshen aya mai nan mata ɗari da bakwai a ita wannan sura mai albarka surtu hudun alayhi salam yau za mu tashi aya mai nan mata ɗari da takwas insha Allah haka ne ko? za mu tashi aya mai nan mata ɗari da takwas a wannan sura Allah ma bismillah
bismillahir rahmanir rahim وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا إلا ما شاء ربك عطاء غير مجزور wannan mun karanta ta فلا تق في مذية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لنوفوهم نصيبهم غير منقوص
wato aya mai nan ba ta ɗari ta zamu da shi ya wannan shi ne insha Allah Allah ta'ala ke cewa fala taku fi millatin mimma ya'budu haula ya rasulullah karka zama to cikin masu kokonto ko shakka game da abin da waɗancan suke bautawa an ce haula waɗancan kafiran waɗancan mushrikan kada ka samu kokonto ko shakka game da su gumakan da suke bautawa ko irin abin da suke wa Allah da shirka da tsafe-tsafe da barin Allah in nu'azibuhum kama azzabna min qabli karka yi shakka in mun azabtar da su kamar yadda muka azabtar da waɗanda suka zo kafin su fa inna la la la numihiluhum domin mu ba za mu saurara musu ba za mu ba za mu musu imhali ba za mu damƙe su duk lokacin da damƙarsu ta zo wa in ama'alla hum fasbik ya rasulallah har in mun jirkinta musu suna ta shirkace-shirkace da tsafe-tsafe kada kullum suna yawo zuwa da dawowa to kai haƙuri lokaci ne bai ba amma idan lokaci za su tafi wa haza tasliya lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sai maliki cewa wannan rarrashi ne tasliya ko ba da haƙuri ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ma ya abudu na ilaka ma ya abudu a ba'u ba abin da suke bauta ba ce abin da irin magabatansu iyaye da kakannu suka bauta ai ka ubadatihim kamar yadda suka bauta goma kafin kafin zuwan su shine mai qabl wa qad azabnahu Allah yake cewa hakika su dan jin an azabtar da su duk mun karanta a baya annabi nuhu annabi hudu annabi salihu annabi lutu sannan annabi ibrahim alaihi salam da annabi lut sannan annabi shu'aib sannan fir'aun annabi musa da fir'aun duk mun ji da Allah ya ce duka an zo an musu aziba su bi ba to sai Allah ta'ala ya dinka ce sai halaka su wa inna la muwaffuhum nasibahum Allah ya ce mu dinnan tabbas hakika za mu cika musu sakamakon su na azaba abinda suka yi za mu yi musu daidai da abinda suka yi ghayra manqus ba tare da mun tauye musu komai ba aljaza'u min jinsil amal yi sakamako iya daga cikin jinsin ake da mutum Allah in ya tahi musu sakamako to a cikin zai sakamako yadda suka yi bautar gunki suka yi shirka suka yi abin da suka ga dama to haka shi ma Allah zai musu sakamako irin nan sakamakon da ba wani tauyewa cikin shi na
ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم نعم وإنهم لفي شك منه مريب Allah ya ce wa laqad atayna Musa alkitaba haqiqa min bamawa annabi Musa alkitab alkitab shine at-taura Allah ya yi wannan allin al-ma'rifa ne sanannen littafin nan da Allah ya bai annabi Musa alayhi salam shine littafin at-taura sai Allah ta laki ta faktilifa fi sai su ma suka samu sabani cikin sa akwai wanda suka yi da shi akwai kuma waɗanda ba su yi da shi ba akwai wanda suka yi amana da shi akwai wanda ba su yi amana da shi ba kamar alkur'ani wa minhum man yuminu bihi wa minhum man la yuminu bihi akwai wanda suka yi imani da shi akwai wanda ba su yi imani da shi ba shi ma haka ne littafin autara ya kasance sun samu sabani cikin sa fa min musaddiqun bihi wa mukazzibun akwai wanda suka gaskata kuma akwai wanda suka karyata kama fa'ala qaumuka bil qur'an kamar yadda al'ummar ka sun kasa suka yi wa alqur'ani mai girma akwai wanda suka gaskata suka aminta da duk dokokin Qur'ani akwai kuma wanda basu gaskata ba wanda basu aminta ba da abinda Al-Qur'ani ya zo da shi sai Allah ta'ala yake cewa walaula kalimatun sabaqat min rabbika ba dan dai akwai wata kalma wanda ta rigaya daga ubangijinka ba la qudiya bainu da tuni Allah ta'ala ya yanke hukunci a kansu wannan kalimatun sabaqat min rabbika malamai sun yi ta bayani kan wata kalma ce wannan wa'an suna ta ta'khirul azab an inda Allah ya jirkinta musu azabar bai musu ba har sai ajalin su ya zo ya kawo musu shine kalimatun sabaqan min rabbi ko kuma ajalin da Allah ya diba kowa duk sabanka ba za ka mutu ba sai kwanan ka ya kare haka duk ibadar ka da dar ka in kwanan ka ya kare za ka mutu shi ne kalimatun min rabbi dukkanmu akwai kalimatun min rabbina a kanmu kalimomin nan guda hudu biyu ka tabi rizki wa ajali wa amali wa shaqiyin aw sa'id wannan shine kalimatun min rabbi kamar yadda Allah manzala ke cewa fa yi umaru bi katabi arba'i kalimati tun kowa iya dan tayi a cikin mahaifin shi za a turo mala'iki ya rubuta masa wa'ansu kaddarorinsu guda hudu to wani shine kalimatun sabaqan kalma ta riga ta gabata duk yadda za a yi to wannan rubutun sai ka bi cikin sa ba za ka bi shi an fahimta wa an su kuma suka ce kalimatun sabaqan min rabbik shine addu'a da manzon Allah ya sallallahu alaihi wasallam yace Allah ina roƙonka duk yadda za a yi al'umma ta kassa ban su jawo a halaka su gaba ɗaya an fahimta kamar yadda aka halakar da waɗancan mutane mutanen annabi nuhu har zuwa kan fir'auna duk Allah ya faɗa faɗa mana da ya halaka su bai bayan daya to sai manzon Allah yake roƙa mana ubangiji cewa ita wannan al'umma ta yi Allah ina roƙa mata alfarma a gunka kada a musu kawo mu irin wannan wadancan mutane za su sabe ka za su mare ki amma ina roƙa musu alfarma kar a jirka ki sa lokaci ya sai Allah ya ce ya karba shikenan karbar da Allah ya sa gashi nan mutane suna ta abin da suka ga dama kuma Allah ta'ala ya kyale su ya basu ya kyale su da ta'abin suna tashar holiyarsu shine ajalin musamman walaula kalimatun sabaqan min rabbik kalma ce da ta rigaya daga Allah ubangiji shi yasa kowa zai gama inna rabbaka labil mirsad to wannan shine fassaroli da malamai suka yi walaula kalimatun sabaqan walaula kalimatun sabaqan min rabbika laqudiya bainahum da tuni Allah ya riga ya zartar da hukunci na halaka akan su wa inna lamuwaffuhum nasibahum a wa innahum lafi shakkin minhum murib Allah ya ce wa innahum su din su kafirai masu karanta alqur'ani lafi shakkin minhu murib ai suna cikin shakka da kokonto da dimuwa game da abin da ya shafi imani da qur'ani duk abin da qur'ani ya zo to ba za su fahimci shi ba za su kamar takura musu aka yi za su wa kamar wai wani abu ake nema a gunsu ko ta bukata ce duk irin abin da ƙur'ani ya zo da yi na tauhidi da kaɗaita Allah to su masu kaɗaita ƙur'ani shirkai da da ainihin munafukai da kafirai to kullum in an karanta alƙur'ani suna cikin kokonto da ɗimuwa suna cikin shakka su ba su yadda ba shi ne Allah ya ce kullum suna cikin lafi shakki min muri suna cikin kokonto da ɗimuwa da kwan gaba kwan baya da dukkan abin da ya shafi lamari na Allah da lamari na manzan Allah da lamari na sunan Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda karka zama tu daga masu hukunci alhaqu min rabbika fala takunanna min al-mumtarin to qur'ani da manzan Allah da musulunci to gaskiya ne karka zama tu ɗaya daga cikin masu hukunci in aka ce ma qala Allah qala rasulullah shi ke magana ka sallama kawai Allah ya ce إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا دم في إيماني alamin da ake gane su ne ji Allah idan an ce ku zo Allah na kiran ku zo manzon Allah na kiran ku li ya hukuma bainu domin Allah da manzo su yi muku hukunci masu imani ne su sami na wafa mun ji mun yi da'a wannan shine alamin gane imani duk mai imanin da za a ga iya shakka da ayin alkur'ani ko iya shakka da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to akwai kwashin maka imani akwai kwashin maka yasa Umar dan Khattab da yake ana gwada imaninsa ana sa imanin sa zama samfin na gwada imani shi an ce wa kana waqafin inda laya shi Umar dan Khattab duk inda ransa ya bashi idan an ce mai Allah ya ce wala ta wani idan an ce manzan Allah ce baya kara kuma wannan shine imani shine mallakar zuciya manzan Allah ce laisa shadidu bi sur'a walakin inma shadidu allazi yamliku nafsuhu inda al kai control da zuciyarka lokacin da kace Allah ya ce da ne shi wannan shine imani ko amma duk wata kama da wani badda kama da wani harke sahabu duk ba shi bane al-imani shay'un يقر في القلب وينطلق باللسان ويعمل بالجوارح shi imani abu ne a zuciya sannan furci baki ya dinga furtawa sannan gabai suna aikatawa wannan shi ne imani kawai Allah ya mana arziki da shi na'am
wa inna kullal lamma la yuwaffiyannahum rabb ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير الله يتشي وإن كلا دكان سقبالين كلا الجمعين كل الخلائق دكان هلتو قبالا لما أنكرنت بالتشديد أنكرنت كما بغير التشديد لما أي إلا فإن نافية وقرئ بتكفيفها وما زائدة واللام موطعة لقسم مقدرة أو فارقة بين إن المهملة والنافية وانا دكا إلوجي لنا أنا ناهو مالي من تفسير القول معنى دي دكا هل تقبع ده الله يتشي والله سيم أبنجي سياتي كاموس أيكي مسكين laiwafiyannahum rabbuka a'maluhu a'maluhu duk aikin da kuke a duniya to Allah ya ce sai ya muku sakayya da shi a gobe da kiyama Allah sai da rantsuwa kuma tunan ayoyi makamanta wannan sun gabata man ya'mal mithqala dharratin khairan yara man ya'mal mithqala dharratin sharran yara kowa sai an nuna masa dukkan aikin da ya gobe da kuma Allah ya ce sai ya cika muku sakamakon abin da kai shi za ka gani ba za a ƙara ma ba za a rage ba in kuma kana cikin bayan Allah da suka tuba sai Allah ya bi ma amma matakar ka je gabansa da zunubi baka tuba ba to wannan zunubi sai ka ga sakamakon shi kuma shi zunubi shine babbar matsalar dan adam a duniya da lahira ba ka da wata matsala a rayuwarka ta mutum musulmi fiye da zunubi shi ne yake sa takurar duniya kuma shi ne yake sa takurar lahira zunubi iya hana ɗan adam ya sake zauna lafiya in zunubi ya yi yawa wallahi ta gangare cikin ka masu ta samu matsala su ta samu matsala domin allah ya ƙaddar ɗan adam ya rayu cikin tsarin da ya halicce shi to shi kuma zunubi faɗa yake da irin tsarin da halicce ka iya a kinsin ɗin yadda allah ya halicce ka tun a duniya zunubi baya ba ɗan adam ya zauna lafiya ballantana a gaban allah ba ba ya sa matsala ita ce zunubi yawan sabon Allah da yawan cutar mutane da yawan zaluntar al'umma da yawan kama karya da alkus da ha'inci to in wannan suka yi katutu a zuciyar ɗan adam wallahi ba zai zauna lafiya ba wani ko bacci ba ya yi ba baccin kirki wallahi ba zai yi ba domin zunubin ba zai ba zai zauna lafiya shi kuma illar zunubi a duniya ce akwai lokacin da yake zama illa har ma ga wanda bai zurbi ba mutum ɗaya in ya jangolo wata jangwangwamar sai jawo al'ummar yakin bala'i gaba da yasa Allah ta'ala yake cewa wata ko fitnatan la tusibanna alladhina واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب Allah ta'ala ke cewa wata ku fitna ku ji tsoron wata fitina wanda in an taɓo ta ta taso to la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ba ta shafar azzaliman da suka taɓo ta su kadai a sai ta yi farfatsi ta samu wanzu kuma shi ne bala'i da yake shiga wannan akwai mutanen kirki bayan Allah da ba sa kaba'irar zuru ba sa yi amma waɗansu in sun yi laifin idan sakamakon ya zo a duniya ci har wanda ba ruwan zuwa sai su rika wani iya cikin illa ta zunubi kai zunubi iya sa har zama da iyalin kamar da gare ba wallahi zunubi faɗa yake faɗa yake da zaman lafiya da hada sau da idan kana so ka nusu rayuwarka ta yi daɗi ka san kai ɗan adam ne bawon Allah ne ba bawon mutane bane ka san kai ɗan adam ne mai yanci Allah ya alice ka ya baka yanci to ka tabbatar da kai cewa kana yi wa Allah mutum shi kadai ya zama to ka kaura cewa kanka daga zurbai to wannan shine abin da zai zaunar da kai lafiya wannan shine abin da zai sa ma nutsuwa wannan kuma shine abin da zai sa ma kwanciyar hankali wannan kuma shine abin da har gangan jikinka sai ka samu ƙarin lafiya sai ka samu ƙarin kwanciyar hankali domin shi ɗa'a ga Allah ko kuma ni'imar da Allah yake saukowa a bayan ƙasa to ba ta taɓa haɗuwa da zunubi a ɗaki ne ba za ta ba da ni'ima da kwanciyar hankali da zaman lafiya to ba su haɗuwa da zunubi abin da ba haushi inda annabi inda kare yake annabi baya to inda zunubi yake to tabbas ni'imar Allah ba ta zuwa ba saboda babbar matsalar dan adam a duniya da lahira shine zunubi mu kiyaye shi sai Allah ta'ala ya bamu nutsuwa da zaman lafiya duk abin da kake ciki akwai sai Allah ya sa masa albarka ci amma matakar zaka cakuɗa rayuwarka da zunubi in a kasuwa ne a lugus ha'inci in a aiki ne ha'inci da rashawa da sauransu duka wannan suna hanta adam ya zauna lafiya nutsuwa ba zai same ta to wannan shine abin da Allah ta'ala yake cewa dukkaninsu za mu musu sakamako ghaira mawqus wanda ba za a tuye musu komai ba duk abin da suka yi Allah ta'ala zai sakanya musu shi a gobe alkiyama kuma yace kowa daga cikin su ubangiji zai cika masa irin aikin da ya a duniya innahu bima ta'maluna khabir babu shakka ubangiji game da abin da kowane dan adam yake aikata wa iya ba da labari a kansa khabir shine kwararre wajen ba da labari wanda babu tuntube babu sassarfa babu ƙarin gishiri babu rage kaifin abu shine khabir yasa qur'ani yake cewa la yunabbiyu kabisu da khabir wane ne zai baka labari kwatankwacin al-khabiru huwa Allah subhanahu wa ta'ala duba yadda qur'ani yake bamu labari kisosin annabawa da makaranta annabi nuhu annabi hudu annabi salihu har zuwa inda muka tsaya kowanne daki daki daki ake ba da labari ga yadda annabin ya zo ga sakon da ya zo da shi ga abin da ya faɗa musu ga rarrashin su da yi ga martini da suka mayar masa ga abin da Allah ya ce ga aka halaka su sai a jefe su sai a ɗauko wani kuma ko da kana gun abin da zai faru kenan yasa labarin alƙur'ani gaskiya ne yasa ƙur'ani yake cewa wannan ƙur'ani shi da kuke gani wa man asdaqu min Allah hadisa wa man asdaqu min Allah hadisa ba wanda yafi Allah iya gaskiyar labari ko ba wanda yafi Allah gaskiyar magana ba wuce yasa in kana son zaman lafiya gaskata alƙur'ani da abin da ƙur'ani zo ma da shi ka yarda in ayi magana kan riba kaurace mata kana so ka zama lafiya an an magana rashawa da hanci zinace zinace luwaɗi da sauransu ƙaryace ƙaryace in kana so ka nutsu ka bar wannan kawai inda abin da ƙwar'ani mana gaskiya ne sakamakon su gaskiya ne na ayyata gaba فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير حديث يا تبتا لك سفيان بن عبد الله الصدر كما رأينا إمام البقوي يحقيته أتكين تفسير الصدر yake cewa wani mutum ya zo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah kulli fil islam qawlan la as'alu anhu ahadan ba'd yace ya rasulullah faɗa min wata kalma a musulunci wanda ba zan taɓa tambayar wani ba bayan ka ka faɗa min kalmar da a kanta zan tsaya da rayu ko da ba ka nan ba wanda zan ƙara tambaya sai manzon Allah ya ce kul amantu billahi summa salli ka ce ka yi imani ga Allah sannan ka tsayu a kan haka shine istiqama da wahala da daɗi da barazana ta ɗaure ko kisa ko suka to ba zai taɓa gusar da mai imani da istiqama ba wanda shine istiqama wanda Allah yake cewa da za mu yi wa musulunci irin wannan istiqaman da Allah ya farko mana arziki a sama da ƙasa wa Allah ya saka mu ala tariqa la asqainahum ma'an ghadaqa ay ma'an ghadira ma'an kathira da za ku tsayu tsayuwar mai duka kan dokokin musulunci to Allah ta'ala ya ce da ya shayar da ku arziki sama da ƙasa istiqama wata falala ce ɗoriya akan musulunci duk wanda Allah ya masa arziki da istiqama to babu shakka irin waɗannan mutane irin su ne waliyai a fili waliyan gaskiya kenan ba waliyai 'yan ciwa-ciwa na dambara duk mutumin da Allah ya masa istiqama to ba ɗaninsa daidai shi da zahirinsa ko ana ganinsa ko ba a ganinsa ko inda aka san shi ko ba inda ba zai ba ba zai canja ba duk abin da zai yi to iyaka ƙarfinsa yake ba zai canja ba wani shi ne istiqama to sai Allah ta'ala yake cewa ya rasula fastaqim kama umirt manzon Allah ka tsayu akan wannan addini tsayuwa tsayuwar mai da kamar yadda aka baka umarni haka Allah ya faɗa wa manzon sallallahu alaihi wasallam fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak ai wa man amana ma'ak da kai da wanda suka yi imani ta tare da kai wala ta dagawo kar kai dagawa kar ka ketare gona da iri innahu bima ta'maluna basir shi ko Allah ta'ala ya ce duk abin da kuke aikata wa yana gano san ya ce bima ta'maluna khabir zai ba ku labari nan kuma bima ta'maluna basir zai iya gani duk abin da kuke aikata to mazan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da hadisi ya taba cewa yadda Abdullahi dan Abbas yake cewa ma nazalat ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam aya hiya ashaddu alaihi min hadhihi aya babu ayar da Allah ya saukarwa manzon Allah mafi tsanani gare shi da wanda ya samu kansa cikin tsanani da wahala kamar wannan aya domin ya ce fastaqim kama umirta ka tsayi tsam can kame da makama umarni ba raba gaba ba raba kafa a musulunci ba cewa a nan ya fi laushi-laushi nan zan a nan ya yi tauri-tauri ba zan bi ba to ba istiqama istiqama shine zahirin ka yi daidai da batinin a kowane al'amari ya zamto kaifi ɗaya ne kai game da malam bawon ke fada ai la ta tsagau la tu jawo zuwa amri wala ta asuni kamar Allah iya ta karka saba mini kuma karka mun tsagawa kai ƙetare guna da yi to da manzon Allah ya ji wannan umarni Allah ya baki sai yake faɗa cikin wani hadisi cewa shayyabatni hudun akhwatu manzo Allah ya ce da hudu da yan uwanta sun samu gafara hudun wannan aya ce da Allah ya ce manzo Allah in istiqama to manzo Allah ko sai waye gari ga furfura da fito ba domin ya ga ya zai gabaci Allah da istiqama an ce ya tsaya yadda aka ba shi umarni aka ba shi to manzon Allah fa kenan da Allah ya masa gafara gaba da baya har ma abin da bai ba da zai ma Allah ya gafara to sai ya tsorata har furfura ta feso masa a kansa domin wannan umarnin da Allah ya bashi to ina kai gari wanda irin abu muke ji a jikinmu idan har ƙwar'ani iya irin wannan magana har in Allah iya wannan ba da umarni ga annabawa to mu kuma a wani layin muke mu ko me ya kamata mu da yawa a lokacin da annabawa Allah ya faɗa musu wani a tsayin suke ba sa ba sa kauce da kogi to amma a kullum mu sabon sabon Allah da sabon kawai cewa gaskiya kullum barko gaskiya cikin al'umma kuma ga Qur'ani kullum karantawa yake ya bayani kullum yake yanzu hatta alfarmar wannan watan na Ramadan alfarmar sa bai hana wa sabon Allah ba wa an sun mai da Ramadan din ba wani gune cin zalin al'umma na hawa kansu da an san ana da bukatu ɗaya ku daban-daban daban dole a je kan bukatun su kuma sun ɗaga tarko sun kaifa wukakensu sun samu gunyan kan mutane domin sun san suna da bukata a wannan lokaci ko musulmi da kuma irin abin da ƙur'ani yake fara Allah ya haramta zalunci Allah ya haramta alhumus Allah ya haramta babakere duk ƙur'ani ya fara to sai ƙur'anin Allah ke ta to ka tsaya kyan kamar yadda aka baka doka fastaqim kama umirta to manzon Allah ce wannan sura da yan uwanta irin su suratul takwir irin su suratul nazi'a irin su suratul amma yake sa'alun duk sune akawatu akawatu hudu wanda duk cikin su akwai bayanan alkiyama manzon Allah idan ana bayanin alkiyama shi ma kansa hankalin da tashi yake balanta na sai balanta ne akwai lokacin da sahabinsa Allah ta'ala ya kare jari shi daga cikin sabansa wannan ɗaya daga cikin sabansa aus a aus bin malik yake cewa akwai lokacin da manzon Allah ya fito tun da asuba bayan yin sallar asuba da ya fito daga masallaci bai shiga gidansa ba al'umma suna gaisawa da shi shi kuma a wannan yinin wa'azin da ya shi ne an zarta kuma nan sahabi ya ce wala har rana ta yi zawali lokacin azhar yi manzon Allah bai dina fasar wannan kalma an zan an zarta kuma nan an zarta kuma nan ina tsorace muku ta ina gargadin ku da aikin da zai kuta ku kiyaye har yace he mayafin manzon Allah ya faɗo sai mu ɗauka mu sake lulluba masa iya faɗar wannan kalma ina tsoratar da kuta ina tsoratar da kuta to saboda ka wannan shine irin yanda su magabata suka yi wahayi daga Allah irin wannan ruba suka masa ga Umar dan Khattab da muke bada magana kan cewa duk inda ya kai Umar mutum ne Allah ya masa zafi amma duk lokacin da aka karanta masa aya ko hadisi ya warke remote control lafiya da alqur'ani to amma yanzu wani ya kira kansa ahalus sunna ne amma a lokacin ana karanta masa qur'ani sai ya fara balbalin bala'i iya daga hannu mu za a yi wa haka aya fa ake karanta masa hadisi yake karanta masa amma sai ga iya so ya fi karfin hadisi iya so ya fi karfin aya kuma sai ya bude baki ya ce su ahalus sunna saboda a duk lokacin da kake so ka zauna akan sunna to sai ka tabbatar da kan cewa ka tsantsame kanka akan bin dokokin Allah da haƙura kan abin da zuciyarka za ta kaɗa ma matuƙar ba da ne bare ba to wannan shi ne abin da manzan Allah yake cewa shayya badni hudun wa akawatuna faɗar wannan kalma ta fasta kim kama ubirta ka tsaya kyam kamar yadda muka baka doka inji Allah subhanahu wataala ka tsayu tsayuwar mai daka wa man taba ma'ak da kai da wanda suka yi imani tare da kai wala ta ɗagau karka ƙetare iyaka ay la tajawizul hajja karka ƙetare iyaka innahu bima ta'maluna basir hakika Allah ta'ala game da dukkan abin da kuke aikata wa iya gani kuma zai ba ku labari na'am
ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون Allah ce wala tarkanu ai wala tamilu kar ku karkata ila alladhina zalamu ga waɗannan waɗanda suke zaluntar kawunansu bil mawadda aw al mudahana kar ku karkata gare su je nuna musu kauna ko ko hada gwiwa da su kan wani al'amura aw ridan ko ka san mutum azzalimi ne a ce ka bashi amana ka yi da shi ko kuma ka kofi aikinsa kana yi duk Allah ya hana mu wannan ar-rukun shine shine almai kar ku karkata ku jingina zuwa ga azzalimai bayan kun san zalunci suke yi to kar ku yi wannan inji Allah idan kun yi akwai yiwuwar fata masakumun nar ay fata sibakumun nar sai wuta ta shafe ku sai kuma barburbushin wuta ya shafe ku dan an ce a misalin mai zama da makeri ko mai zama da alkir nafikul khir wanda yake iza wuta mai aikin zunubi sai Allah ya fassara shi kamar da alkir mutumin da yake aika ziga ne yace idan ka zauna da shi akwai yiwuwar farfatsun wutar za ta dade ka ko ta kona ma riga ko ka tashi da bakin hayaki ko ka taso da wari na itace da abin da ya kama da wani to saboda ka zama abun azzalimi ko da kai ba ka koyi zalincin ba to musibar da yake cikin sai ta shafe ka har Allah yake kira cewa akwai yiwuwar wutar jahannama za ta shafe ka to amma a yanzu a kullum musamman a wannan yanayi ba mu da abin sha'awa sai a zalunci idan mutum kasan kasan zalunci yake musamman zaluncin da ya shafi tara dukiyar al'umma ko abin da ya kai ya kawo wajen takewa da murɗawa da karyawa to sai ga al'umma fa sha'awa su suke yi shine abin sha'awa ga al'umma to Allah ya ce irin waɗannan mutane ba abin sha'awa ba ne ba abin kuma a haɗa gun zama da su ba ga abin da ya faru ga ƙaruna ga mutanensa lokacin da Allah ta'ala ya halakar da ƙaruna kafin ya halakar da shi suke cewa ya laita na misala ma utiya ƙarun inna kula wutu hadin azim ya kai tonmu da ma dai mu ma mun samu irin abin da aka ba wa ƙaruna da mun zamto mun samu rabo mai girma can da aka halakar da shi ya suke cewa mai wai ka an allaha ya basu tori suka neman ya sha wa ya kadir wai ka an nahu la yafi kafiru suke cewa tabdijan lalle allah ya zuba gari mu nono da muna cikin wanda allah zai jirka ci da allah muna cikin wanda allah zai halaka to ashe karkata da sha'awar zalunci iyaka ɗan adam ya samu kansa cikin fushin allah da azabar allah wai ba ma fa ka zama azzalimi ba aka kai kai sha'awar zalunci ake ba kai sha'awa ka karkata gunda ake zalunci ko gunda azzalimi ke zalunci to Allah ya ce sai wuta ta shafe ka wala la tudihu in ka san wani azzalimi ne karka masa da'a qalihu ikrima haka ikrima ya faɗa sannan la taskunu ma'ahu wa tamassakum nar karka zauna tare da shi sai wuta ta shafe ka kamar yadda Abdullahi dan Abbas ya faɗa fatusiba kuma na sai wuta ta shafe ku an fahimta wannan gargadi ne daga Allah subhanahu wataala ku yi kokarin kauracewa zalunci da azalimai wa malakum min dunillahi min awliya Allah ce ba ku da wani masoyi ko mujibincin al'amari ko mai dafawa kuma bayan Allah a matsayin ku na musulmai masu imani sun malatun saruna sannan duk azalimai da masu sha'awarsu Allah ya ce a filin alkiyama ba wanda zai taimake su zalunci sha'awarsa da masu yinsa a duniya za su gaba amma idan an je lahira abin tausayi ne shi ne ma'aikin Allah yake bada cin hadisi mai inganci unsur akaka zalimin aw mazluma ka taimaki dan uwanka azzalimi ko wanda aka zalunta sabai suke cewa manzon Allah mun san yadda zamu taimaki wanda aka zalunta wajen mu taimaka mu kwato masa haƙƙinsa amma azzalimi ya zama taimaki shi sai manzon Allah ya ce ku kame hannunsa daga zalunci ku daƙile mai zalunci in hanyar nan yake biye ya zare ci to hanya ko da zai muku balbalin bala'i ta faɗa da gurtun yake wannan shine taimakonsa da manzon Allah ya shi sallallahu alaihi wasallam na amma ya tabbata وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين Allah ya ce wa aqimi salah darafayin nahar ka tsayar da sallah a gefen yini ina taraf an-nahar gefen yini wa zulafa min al-layl da wani yanki daga cikin dare Allah yake baka wani ka tsayar da sallah a wannan lokutan innal hasanati yudhibuna sayyi'at hakika kyawawa inda Allah suna tafiyar da munana zalika zikra lil-zakirin wannan wa'azi ne in ji Allah amma ga masu azantuwa to malaman tafsiri sun ce me darafai nahar wanda salloli ake ne wanda salloli ne kuma Allah ke ce matsayi da su sura fa min al-layl tunda sallolin akwai yan yini akwai yan dare suka ce ta yi daidai da ayar da Allah ya kawo cikin suratul isra wanda yake magana game da tsayi da sallah ko aqimi salata liduluki shamsi أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا Qur'an ya ce al'imi salata li duluki shams ai li zawali shams kenan ku tsaye da sallah lokacin da rana ta yi zawali to sai malamai suka ce a salatu zuhur wal asr ana nufin sallan azhar da asr sai aka ce kuma ila ghasaqil layl ku tsaye da sallah idan dare ya yi tu shine al maghrib wal isha sannan qur'ani ya ce wa qur'an al fajr da kuma sallan asuba ibnu kathir ya ce an mata ishara da qur'an al fajr لأن فيها لأن القراءة تطول فيها لما صلى أصبع أنا سو قرآن يسو أكرم القرآن اليوم أقل شافي بيكوكو أركع لا haka yi haka ake so an ce ƙura'an alfan duk malamai sun ce tsawaita karatun da ake yi a ciki ya sa aka ce mata ƙura'an alfan an ce manzon Allah yana karanta aya 60 zuwa 100 a raka ɗaya a sallar asuba 60 da ilal mi'a amma yanzu sai ga masallacin ya fara ramewa ne wanda ya zo zai ba mu tiriri an bayyana saboda ka wannan shine wa qur'an al-fajr inna al-qur'an inna qur'an al-fajr kana majhuda qur'ani yace sallan asuma mala'iku suna zuwa da su aiki suna halatta ta to wannan aya ta yi kama da wacce tarafa ibn har suka ce to sallan azhar da la'asar yake ko kuma sallan asuba azhar la'asar tunda tun lokacin da al-fajr ya keto to an fara shiga yi yasa daga al-fajr ya keto an haramta ma ci da jari da za ka yi azumi da farkon alfijir da dab da faduwa rana duk matsayin su ɗaya da azumi in dai an ce alfijir ya bayyana to da hukuncinka a lokacin da hukuncinka biyar da rabi shida saura kwata karfe shida yamma duk ɗaya ne ya sa fitowar alfijir alama ce ta yi yini ya fara rage a lokacin an fahimta ya sa ya ce wasu iza ta nafas a lokacin da asuba ta yi numfashi ta yi numfashi barwa dare a baya kuma an shiga yi تكتب تندق أصبع على ظهر الآخر إلى طرفين طرفين النهار وزلفا من الليل da yanki daga cikin dare shine magariba da isha kun ga a wannan fasarori da a galibiyar malaman tafsiri suka yi kaga a wannan ya saba abin da yayi a saka fahimci dare a nasu fahimta a galibiyar sun suna azumi ba sa cin ruwa sai bayan sallar isha amma yanda kaga karar sun saba wa suna sun saba wannan su abin da yake daukan su shine Qur'ani ya ce sun ma'ati musu ya bari lalle sannan ku cika azumin ku zuwa ga dare an fahimta wanda shine shubuhas na farko shi Qur'ani ba wanda zai fassara shi a gane ba mun Allah wa anzalna ilayka dhikra tubayyana lin-nas ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun mun saukar ma da alƙawari muke wa mutane bayani kai aka dora wa dama ka fassara musu na farko ya manzon Allah ya fassara at-timusiya mai lalle yayi da wani lokaci yake shan ruwa daga rana ta fada ko bayan sallar isha haka daga zarar rana ta fada ba za a shan ruwa har ma ce sunna ce gaggauta guda wani na farko kenan abu na biyu kuma qur'ani ya ce magariba dare ne a wannan ayoyi guda biyu ɗaya suratul hudin ɗaya suratul isra ya ce sallan magariba sai fassara ta ila gasar illayi bayan ya ce sallar azhar la'asar ana yin su da yini sannan kuma ya ce ka sakin layi duk malaman tafsiri sun ce magribul isha kaga ita kanta magarba an ce mata dare an fahimta nan ma kuma an ce akimi salat darafayin nahari ya ka sa asuba azhar la'asar wa zulafan kaga zulfu zulfi kenan da zurfin dare sai suka ce sallar magriba isha an fahimta to daga fassara qur'ani sai daga tushe ake fassara wanda shine fassara gaskiya ke daren da Allah ke cewa atimu siyama ila lay magriba yake ko ka ki ko ka so magriba yake in zaka aje ka ni aje da aishi in ba zaka aje mutu ka zo a buga ga hujjoji abu an fahimta sai Allah ya ce innal hasanati yudhibuna sayiat hakika kyawawa suna tafiyar da munana to malamai suka ce tunda magana ake game da sallah as-salawatul khams yukaffirna ma bainakum dan abbas ya fada ikrima ya fada malam mujahid ya fada cewa abinda Allah yake nufi a nan shine hasanat sune as-salawatul khams idan ka rike wa sallar farillai huta tun daga asuba har isha kuma kana yin su a jami'i a cikin sunna to duk kananan zurbai Allah ya tafiya ruwa da su yin sallan azhar manzon Allah ce tana goge ma kananan zurbai zuwa la'asar idan kai la'asar za ta goge ma zuwa magarib idan kai magarib za ta goge ma zuwa isha idan kai isha za ta goge ma zuwa asuba yudhi ibn sayyi'at wanda suke fasarar da suke wa an kuma suka faɗi abin cewa in kai mummuna kamar yadda imamu shafi yake faɗa cewa idan har kai zunubi ya dame ka ka rasa yadda za ka yi to ka yawaita alkhairi musamman sarka da kyauta domin wannan kyautar da sarka za ta tafiyar da wancan zunubi innal hasanati yuzhibu as-sayyi'at ko kuma sun kawo wani hadisi a karkashin wannan cewa akwai wani wanda shi dan ya dan zo ya bi ta kansa ya kama hannun wata mata a lokacin sahabbai wanda ba ba matarsa bace sannan kuma ba muharrama sa bace da yayi wannan sai hankalin sa ya tashi ya sai yadda zai sai ya zo ya sami manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai masa bayani sai yake cewa to ya alwala mai sallar asar da aka yi sallar asar da cikin jam'i sai ya ce to shi gane ya tafiyar ka magana ta gani shine inal hasanati yuzhibuna sayyi'at wannan shine irin abubuwan da malamai suka faɗa ƙarshen wannan to fassara dai wanda malamai suka fi rinjaye akan ta shine tun lokacin da zunubi yayi ma yawa duk lokacin da kake so ƙananan laifuka ka su zabi ma matsala to ka riƙewa sallah ta farilla wuta a cikin jami'i Allah iya kishin wanda yake gabatar da sallah a cikin jami'i kishinsa har ma yake cewa dukkan wanda yi sallan asuba a cikin jami kana fi zimmatillah iya cikin alƙawari yarjejeniya da Allah subhanahu wataala fi zimmatillah iya cikin yarjejeniya tsakaninsa da Allah subhanahu wataala an fahimta fi zimmatillah har ma yake cewa to Allah zai keta alfarmar duk wanda zai ci masa mutunci shi yasa duk wanda yayi sallan asuba a cikin jami'i to an manzan Allah ya ce Allah ya ce sun kulle yarjejeniya da shi suna yarjejeniya da saboda ta Allah ta'ala ba zai bar duk wanda zai taba shi ko ya ci masa mutunci ba sai Allah yake cewa zalika zikra lil zakirin wannan shine wa'azi da Allah ta'ala yake amma ga masu azanta mu yi kokarin rike waɗannan wa'azi domin mu fada cikin azzakiri wanda suke wa'azantuwa da alqur'ani na'am ayatul karim zamu tsaya ta insha واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين الله يقول واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين كي يحقني sai malamai suna cewa manzon Allah yake ne amma suna cewa wannan kitabin na al'umma sun ce gaba daya a matsayin ka na musulmi dole sai kai hakuri akan al'amura na rayuwa da al'amura na addini da al'amura na mu'amala dole sai hakuri ya zama majagora wasbir ka yi haƙuri a matsayinka na musulmi haƙuri iya da ɓangarori guda uku haƙuri wajen ɗa'a wa Allah ka yi haƙuri ɗa'a Allah sai an yi haƙuri za ka ci za a ce ka yi azumi za a ce ka yi sallah za a ce ka tahi daga barci sannan kuma ka yi haƙuri game da sabon Allah sabon Allah iya da zaƙi a gun masu yi amma ka yi haƙuri da wannan zaƙin ka bar shi sannan ka yi haƙuri bisa ƙaddara ta Allah ko mai kyau ko mara kyau a matsayinka na bawa mai imani Allah ya jarabe ka da kadara kai a kudi wanda shine fasbir fa inna allaha la yudhi'u ajra al-muslimin domin Allah ta'ala baya tozartar da aiki masu kyautata duk wanda yake kyautata cikin aikinsa Allah ba zai tozartar da shi ba Allah ba zai haramta masa ladan ba abinda ake so kyautata niyya mai kyau idan niyya mai kyau ta gaba sai yake magana ta bari Allah kuma ya yi kaurin zai biya ka lada ba tare da an tozar ta ma lada Allah ta'ala ya samu dace to yau wannan masallaci namu alhamdulillah yayi manyan baki wanda dam ina tahowa daga gida kafin na ƙara so naga text cewa waɗannan baki za su zo yasa ko shiri ma ba a yi ba ba wani abin da muka tanada to Allah ta'ala ya kama da su lafiya kuma manya-manyan malamai ne yi sa kuke jin karatun ma bayan da kuka saba ji ba hausa suna cewa zakara a hannu baya ta duk malamai na ne a gefe na na hagu da dama ga suna ya sa nake ta fama lokaci mu tsaya an fahimta akwai shugaban tawagar gaba daya a sheik adam muhammad albani wanda shine babban limamin masallacin miyeti shine jagoran wannan tafiya akwai daya daga cikin malaman malam ahmad muhammad gombe shi ma ɗaya daga cikin limamai na wancan masallaci na miyeti akwai kwamandan hizba malam muhammad rabiu haruna akwai sakatare na miyeti masjid gaba ɗaya babban kwamiti alhaji mahmuda ya yi arabi akwai sakatare na midiya baba ibrahim akwai alhaji umaru manaja na alheri wanda shi ma iya cikin jami'an midiya na wancan masallaci waɗanda dai suna da ido na yana musu ba mari ko akwai wasu a waje amma wannan nayi kokarin kamo suna yin su to da kuma muna muku barka da zuwa da fatan Allah ta'ala ya sanya wannan ziyara cikin mizani ko babu shakka akwai kauna ta musulunci akwai kauna ta yan uwantaka dukkan ku musulunci ne hada mu da ku sunna ko man zamto tamkar uwa ne uba daya har ma in ba mu ga juna ba kwana ɗaya biyu sai an buga waya wani lafiya ko ban ganka ba to wannan shine al'uwa islamiyya ta gaskiya kenan har ma in an haɗu an daɗe ba gaisa ba za a dinga jajjibi bai faru bai faru saboda ka babu abin da za mu ce ni yabo ba ce Allah ya taɓa abin da nake gaskiyar magana tun daga shugaban tafiya malam Adam Muhammad Albani har zuwa duk wanda ke karkashin wannan tawaga to ni dai iya kauna da su da dafawa a rayuwa abin da ba ni gaskiya a kira ni a bani shawara a kira ni a tattauna a nusar da ni abin da zai mana jagora duniya da lahira wannan ba abin da ba a yi akwai abubuwan ma da ake ba za su faru ba sai dai Allah ya san ana yi kuma Allah ya karba mana gaba da muna yi musu fatan alkhairi gaba da dole za mu tsaya tunda akwai limamin America wanda har America ma ya ga sallama wala saboda ka dole za mu tsaya nan za mu ba su sauran lokacin mu za mu fara da shi malam Ahmad Muhammad Gobe idan ya zo insha Allah kuma sai mu meka abun magana zuwa ga shi babban malamin nan malam Adam Muhammad Albani yanzu za mu gaishi malam Ahmad insha Allah a kan makalawa fa ya tafi darbe shi gola kalimatai a yana da kyau a idan da ka zo sai ka yi ya a kai maliman ne ni malama da bai ja kasala a kasar waje ba yau ga abin magana shi
بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya haɗa fuskoki mu a wannan wuri mai albarka a don sauraron tafsirin alƙur'ani mai girma daga wurin dan uwa malam murtada Allah ta'ala ya saka mishi da alkhairi a kuma a tawagar namu ga shi akwai shi liman yana ciki a na so a ce a bashi filin gaba ɗaya magana to ba ya ce ko kalmatai to kalmatai a musamman da na shigo ayar da na samu malam yana karantawa ta cikin surar duhul aya ta ɗari da wani abu haka ne ko shi da cikin abin da zan yi hararowa a farin allah subhanahu wa ta'ala fasakin kama umarta ومن تاب معك ولا تضده عبد الله بن عباس Allah ƙara masa yarda kowa ya san matsayin shi a babin tafsiri cikin sahabbai yake cewa ma nazalat ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayatun ashaddu alayhi min hadhihi al-aya yace babu wata aya cikin alqur'ani mai girma da aka saukar wa manzon Allah alayhi salatu wassalam da take da tsanani ta mishi nauyi ta gajiyar da shi kamar wannan aya yace shi yasa annabi sai yace shayyabatni hudun wa akhawatuha ce suratul hudu da yan uwanta sun sa ni layi kurkura don annabi tambayar shi akai hadisin tirmidhi a ya muka ka fara furfura rasulullahi kamar irin furfura su feso lokaci da yana sai ya ce a suratul hudu da yan uwanta su suka sa ni kurkura saboda mai Allah ya ce da shi fastaqim kama umarta ka daidaita kamar yadda aka umarce ka abin sai ta da mishi da hankali shi yasa imamul badawi a cikin tafsirin shi karkashin wannan ayan cikin abin da zan hararo yake cewa faɗin fastaqim kama umirta da aka gaya wa annabi kina kunshe da abubuwan guda uku sai ce na farko istaqim ala dini rabbik ka daidaita akan addinin ubangijinka abu na biyu wal amal bihi kuma kai aiki da shi ya ce abu na uku wadda ilayi kai kuma kira zuwa ga addini to annabi sai ji abin ya masa nauyi shin ko bai daidaitan bane Allah ke ce mashi ka daidaita shin ko bai aiki da abin bane ko bai yi da'awan yadda ya kamata bane ta hankali shi ya tashi wannan sai da annabi ya kurkura sai da umar bin khattab Allah ta'ala ya kara masa yarda yake faɗa ƙarƙashin wannan ayar faɗin Allah fastajin kama umarta ya ce al'istiƙamatu an tastaƙi ma'anar amri wa nahari ya ce istiƙamar na shi ne ka daidaitu a kan umarni da hali yi na yi bari na bari abinda Allah ya ce ka yi ka daidaita a kai abinda ya ce ka bari ka daidaita wajen ka bar shi ne to kaga wannan aya idan har Allah ta razana shi ta tsorata shi ya yi kurkura to ina gani ko kai min babu a wala kenan saboda ka yan uwa musamman a wannan zamani da muke ciki zamani da ke cike da hayaniya da bankaura da rashin amana da rashin gaskiya to kai iya abin da za ka iya kaga cewa ka tsaya kan abin da Allah ya ce ka bar abin da Allah ce ka bari kar ka rudu da ina mutane suka karkata ka rudu da ina gaskiya take shi yasa Abdullahi dan Mas'ud Allah kara masa yarda yake cewa kalmar aljama'a da annabi ta maimaitawa cikin hadisi sai ce ba ana nufin taron mutane ba ne ba ya ce aljama'atu ma wa faƙar haɓa wani kunta wahala ya ce jama'a fa shi ne abin da ya dace da gaskiya ko da kai kaɗai ne to kai ne jama'a ne za ka kuma gane haka in ka duba tarihin musulunci duk annabin da ya fara da'awa ai shi kaɗai ne kaga shi ne jama'a kenan idan ka rufe dukkanin mujaddidun da aka yi ka ɗauki misali irin daga shekarun baya ba irin su irin taimiyya an yi zamanin da kowane malami ma ba ya tare da shi sai yan ɗaliban shi yan kaɗan su imamun zahabi su ibn kasir su ibn kayyim al-jawziya da sauransu ka ɗauki mu da wannan gida ibn fodiyo Allah mishi rahama lokacin da yake da'awa shine jama'a sai yan ɗaliban da ke tare da shi ana tsokanar su ma shanunsu ne kare shi sa suka koma wa'azi amma ƙarshe su ne suka ci nasara saboda wa'inda jundala don mulkalibu ka ɗauki mu dawo ƙara dawa baya-baya shaka bakar mamur gumi allah mishi rahama lokacin da ya fara gwagwarmayar shi da karantar da sunna ai kusan ya sha wahala ba abin da ba yi ba to a takaice shi ne gaskiyar ko da mutum ɗaya ne sai a kan shi ne jama'a ne to a wannan zamanin kai ka dinga duba tarihi a baya ka dinga duba mai magabata suka yi rayu me suka ce ina gaskiya take ka tsaya a kai to wallahi wannan shi ne zai zaunar da kai lafiya a wannan duniyar ka kuma zauna lafiya a cikin kabari a kuma tsira ranar gobe kiyama insha Allah Allah ta'ala ya tabbatar da rigarigar mu akan gaskiya ya mana albarka a duniya mana albarka a lahira ya kuma karba mana ayyukan mu saboda babu lokaci a nan zan tsaya wa billahi tawfiq wallahu ta'ala ala wa alam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh akar maka Allah mu na godiya Allah ta'ala ya saka da alkhairi wannan kalmomin naka ai ya kai a rubuta su da zinariya domin tsadarsu Allah ya ba mu ikon aiwatar da aiki nasu hali kuma Allah ya ba mu ikon hannuwa to kai tsaye za mu kira babban malamin namu kuma babban limami na masallacin juma'a na miyatti a sheik muhammad adam albani gombe domin shi ma ya zo ya faɗi irin abubuwan da zai jawo hankalinmu da su na alkitabu sunna da tsayuwa akan irin wannan aiki na dawa insha Allah akar makallahu fa ta bada mishi
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بارك يا إخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته alaikum assalam a to dukkanin godiya da yabo da jinjina da kirari sun tabbata ga Allah muna gode masa kuma muna ƙara neman taimakonsa muna roƙon Allah ya tsare mu daga sharrorin kawunan mu da kuma miyagun ayyukan mu wanda Allah madaukakin sarki ya shirye da shi shi da tabbakin shirye ya Allah ka ci gaba da tabbatar da mu akan shirya wanda kuma ya bata bani shirye da shi kira da amincin Allah da alherin Allah da albarkarsa su tabbata ga biyayyen halitta farin da kada rubanan Abdullahi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda allah ya turo shi wannan duniya domin ya zama fitila da haske ga wannan al'umma wannan tsira da aminci ya zarce kan sahabban shi da iyalan gidan shi da wanda suka biyo bayan su da kyautatawa har zuwa ranar tashin alkiyama a kamar yadda malam mursala ya ja wannan aya fastaqim kama umirta wa man taba ma aka wala tadghaw kuma malam ahmad ya zo ya nuna walittakarsa akan wannan aya Allah ya saka mishi da alkhairi to gaskiya ni ma dan almajirin su zan an kara tsoruwa ne a kai domin tsakani da Allah yau mun waye gari babban abin da yake wahalar da mu shine rashin istiqama ba ma tsayuwa shine gaskiyar magana kafofin mu suna rawa kafafun mu suna rawa akan addinin mu kafafun mu suna rawa akan mu'amalar mu kafafun mu suna rawa akan zamantakewar mu da yan uwan mu wannan dalilin ya sa allah maɗaukakin sarki ya yi wa alkawari wa wanda suka yi istikamar cewa zai saka su a aljanna innan lalina ƙalu rabbuna allahu sun mastaqamu ta tanazzalu alaihim almala'ikatu allah ta khafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati ad-dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un sai allah ya ce nuzulan min gafurin rahim Allah ya ce lalle waɗanda suka yi imani da Allah suka ce ubangijinmu shi ne Allah mahalicinmu kuma suka yarda da haka sannan suka tsayo akan haka da yawa mutane sun ce sun yi imani Allah ne mahalicinsu amma ayyukansu da wasu maganganunsu suna saba hakan gaskiya wanda wannan ba ƙaramin sharri ba ne kuma shi ne rahin istiƙama ne ya zamanto bakinka na furta abin da gabarka ba ta iya aikatawa ko zuciyarka ta kudurta abin da gaɓoɓinka ba sa aikata ko bakinka ya furta abin da zuciyarka ba ta kudurta haka don haka duk abin da ba ka yi ka zama na allah na hakika in kai hafizin alkur'ani ne ka zama hafizin allah na fata an fahimta in kai manomi ne ka zama manomin allah wanda yake tafiya akan tsarin da allah maɗaukakin sarki ya yi da shi in kai shugaban kwamiti ne ka zama shugaban kwamiti na allah ko ba haka bane ko likita ne kai ka zama likita wa na Allah in malami ne kai ma ka zama malamin Allah dan a cikin malama akwai wanda ranka ke na Allah ne akwai wanda ba na Allah bane ba ko ba haka bane yawwa waɗanda kafafunsu na rawa sun ƙi su tsaya da gaske to kai istiqama ka zama na Allah na gaskiya amma in kana rawa kuma ko da kai mai kuɗi ne ko mai dukiya kai ma ka zama na waye na Allah zama akwai cikin masu kuɗin akwai wanda yake na Allah ne akwai kuma wanda na Allah ne shi ma ko ba haka ba don haka duk abin da za ka yi ka zama kan istiqaman nan haka Allah yake bukata nan ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu sannan suka tsayu don haka cewar ka kayi imani kadai bai zamanto ka zama mutumin kirki ba dole sai ka samu tsayuwa akan haka قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم Allah madaukakin sarki ya ce larabawa tashin farko sai suka ce mun yi imanin abin da mu masu mumine ne sai Allah ya ce a kar ku ce ku mumine ne ku ce dai kun musulunta tukunna amma har yanzu imani bai gama shiga ne ba zukatan ku ba ku zama ba ku zama muminan Allah ba tukunna sai kun tsaya da gaske kun yi da gaske kun daji kun ciji to sannan ne sai ku zama na Allah na hakika na fata an fahimci magana saboda haka wani sahabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga tambayi manzon Allah yace kulli fil islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghayraka ka gaya mu mata magana mana a cikin musulunci ya manzon Allah wanda ba zan sake tambayar wani tattare da wannan maganar ba sake tambayar wani ba zan kara ba sai manzon Allah ya ce masa ne kun amantu billahi thumastaqim ka ce kai imani da Allah sannan ka tsayu ka doge ka jajirce kamar yadda malam Ahmad ya faɗa idan ka tsaya kan gaskiya ko kai kadai ne na rantse da Allah Allah sai ya taimake ka annabi Ibrahim shi kadai Allah ya turo amma da Allah ya tashi faɗa sai ya ce inna Ibrahim kana ummatan annabi ibrahim ya zama al'umma ne amma fa shi kaɗai allah ya turo don ya kira mutane zuwa ga tauhidi ka duba yadda ya dinga faɗa da baban shi shi yana jan su zuwa ga kafirci shi kuma yana zuwa su zuwa ga menene a ƙa'ida duk wanda zai zaka zuwa ga bata wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun sai allah ya ce ne fa la tuti'hu ma sai ce amma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa wattabi sabila man anaba ilayya kowaye a duniyar nan ya zo ya nemi ku hallaka hallaka kowane ne to ba za ka bi kan hallaka ya zage ka ya ce Allah ya ba kaza ya ce duk ya ma mummunan duk abin da zai faɗa wallahi in dai akan daidai kake Allah ba zai taɓa ɓata ka ko ya lalata ka ko ya tarwata lamarin ka ba ina fata ana fahimtar magana Nabi Ibrahim haka ya ta fama to istiqamar nan ana so a ko ina ka kunci kanka in kai ɗalibi ne ka zo mai istiqama in kai malami ne ka zo mai istiqama in kai hafizi ne ka zo mai istiqama in kai dan kasuwa ne ka zo mai istiqama in manomi ne ka zo mai istiqama in ma'aikatan gwamnati ne a ofis ka zo mai istiqama in kai mai kuɗi ne ka zo mai istiqama in kai talaka ne ma ka zo mai istiqama saboda ai a lahira Allah ba ruwansa da wani malami ne wani hafizi ne wani mai kuɗi ne wani talaka ne wani kaza ne inna akramakum indallahi atqakum يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل هيت منيني لتعارفوا هيت إن أكرمكم عند الله أتقاكم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi ingantacce yake cewa babu bambanci tsakanin balarabe da baki babu bambanci tsakanin ba'ajami da wanda yake balarabe ba wanda yake dogo da fari ba bambanci gajere da duk ba wanda wanda kadai Allah zai saurara a gobe kiyama shine wanda yake tsoron Allah turan Allah jama'a mu tsaya abin da malam murtala Allah ya saka fi da alkhairi tun da ramadan ɗin ya kama ina bibiyar karatun a social media ina jin yadda yake ta jan hankalin mu ayoyi a faɗa yanzu da za ka tambaye shi ayoyi ɗari nawa ko dubu nawa ya ja daga fara ramadan ɗin zuwa yanzu Allah ba zai iya lissafa masu ba kullum aka zo sabuwar aya za a ga ko na jiya aka sai ya kawo ba zai iya kawo su ba ko ba haka bane to don haka duk abin da za mu yi don Allah jama'a mu kalli abubuwan da ake gaya mana mu saka su a cikin ayyukanmu to wannan yake nuna karatun da aka yi mana mun amfana da shi amma a ce kuma a karatu an zo an gama rayuwar mu da canja ba yanayin mu bai canja ba wannan gaskiya ba ci gaba bane muna addu'a Allah ya tabbatar da mu akan addinin sa ya tabbatar da mu akan sunna ya tabbatar da mu akan gaskiya ko da mu kade ne muke rike da wannan gaskiya Allah karkasa mu ji tsoron wani ko wata ko wata hukuma ko wata gwamnati mu ki faɗa wa al'umma gaskiya Allah ka tabbatar da mu akan gaskiya ko da mu kare amin hada kuma inda billahi tawfiqi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh